أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة هذا هكرا دبو ديا دقلي هدو دا أربعين دقيا wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari kan titin mai tama yusuf sule street a idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin sura mai albarka suratu tur kuma mun kwana a nambar aya ta talatin da hudu yau za mu tashi kan lambar aya ta talatin da biyar insha Allah ta'ala alarama mai Allah ya ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين نعم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون نعم أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an khuliqu min ghairi shay'in ko dai an halicce su ne ba tare da komai ba ma'ana babu wanda ya halicce su haka kawai suka tsinci kansu an humul khaliquna ko ma su ne masu yin halittar ne ma'ana su ne allolin ma gaba ɗaya am khuliqu am khalaqu samawati wal ard ko su ne suka halicci sammai da kassai balla nuna a'a su ba haka bane kawai ba su sakankance da al'amarin Allah bane an inda hum khaza'inu rabbika ko dai taskokin ubangijinka a hannunsu take a hagurinsu take am humul musaitiruna ko kuma su ne masu ɗora wa mutane shari'a ne kam masu kallafa musu cewa dole sai sun yi kaza am lahum sullamun kai ko dai suna da wani tsani ne yastami'una fihi wanda suke takawa su jiyo maganganun Allah da mitin ɗin Allah da hi da mala'iku falyati mustami'uhum to masu jiyo musu mitin ɗin Allah to su zo musu bi sultanin mubin da wata hujja wacce take mabayyaniya am lahul banatu ko dai Allah shi ya mallaki 'ya'ya mata kamar yadda suke riyawa suke ambatawa walakumul banun ko kuma kun mallaki ‘ya'ya maza, am tas'aluhum ajran shin ko dai kana tambayar su wani lada ne cewa su biya ka kaza akan wa'azin da kake musu da kiransu da kake zuwa ga Allah kana tambayar su wani lada ne wani abin da kake bukata su biya ka fahum min maghramin muthqaluna ya zama wannan abin da kake tambaya kace su baka din ya musu nauyi ba sa jin daɗin biya abin yana wahalar da su sun gagara su ɗauki nauyin wannan abin da kace ka saka musu na lada shi yasa suke maka wannan shegantaka am inda humul ghaibu ko dai su suka san me ke faruwa ne Allah bai san komai ba suna sanar da gaibin ubangiji da gaibin sammai da kasai da abin da ke gudana a duniya fahum yaktubuna sai ya zamanto su suke rubuta me zai faru me zai kasance wa zai yi kuɗi wa zai talauce wa zai rahin lafiya wa zai mutu waye dan wuta waye dan aljanna waye shaqi waye sa'idi waye mutumin arziki waye na banza am yuriduna kaidan ko dai suna shirya wani makirci ne kam suna so su ainihin wato shirya wani makirci domin su hallaka ka falladhina kafaru humul makiduna lalle su waɗanda suka kafirce su ne waɗanda makircin su ke komawa kansu makircin su ke afkawa kansu am lahum ilahun ghairullahi shin ni kam ko dai suna da wani Allah ne koma bayan Allah da ya halicce su wanda ya cancanta su bauta miki subhanallahi Allah ya ce gaba ɗaya wannan tsarki ya tabbata ga Allah dangane da waɗannan tambayoyi da ma amsoshinsu Allah ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa da suke diryawa ko suke tambaya ko suke ainihin wato jinginawa ga Allah amma yi shirikuna dangane da abin da suke wa Allah shirka da shi hazal maqamu fi isbatir rububiyyati wa tauhidul uluhiyya malamai suka ce wannan mukami ne na bayyana tauhidin ta Allah da ayyuka da kuma tauhidin ta Allah da bauta da Allah yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ai bi ma'ana aw wujidu min ghairi mawjudin ko an samar da su ba tare da wanda ya samar da su ba ma'ana rayuwar da suke yanzu ko suna riya babu wanda ya halicce su ne ka ba wanda ya kera su ba wanda ya bazo su a duniya ba wanda ya kaddara samun cikinsu a cikin iyayensu aka haife su kawai suna ganin kamar fadowa suka yi kamar yadda kwallon mangoro ke fadowa haka suke tsammani min gairi maujudin ba tare da Allah ya samar da su ba am hum wajadu anfusahum ko kuma su ne ainihin wato aujadu anfusahum suka samar da kawunansu su suka halitti kansu duk wani kafiri in ka tambaye waye yi ka zai ce Allah ne haka ne ko ba haka ba ba wani wanda ya isa ya ce yadda ya tashi nan haka kawai ya tsinci kansa babu wani wanda yake da hannu wajen halittarsa ko kuma wajen samar da shi a wannan duniya saboda haka Allah maɗaukakin sarki yake tambayar su shin kan su ne suka samar da kansu ne ko kuma a'a haka kawai suka tsinci kansu ba wanda ya halicce su ko kuma ma su ne masu yin halittar shine amhumul khaliquna la haza wa la haza Allah ya ce babu wancan babu wannan ma'ana ba su suka halicci kansu ba kuma su ba masu yin halitta ba ne an gane magana da kyau ko balillahu huwa allazi khalaqahum wa ansha'ahum Allah shi ne ya halicce su ya samar da su ba'ada an lam yakunu shay'an madhkura bayan da su ba wasu mutane ne wanda suke abin ambato ba kamar yadda Allah ya ambata a farkon suratul insan na'am هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا الله سبحانه وتعالى يكي فأمنا سوى هل أتى على الإنسان shin labari bai zo wa ɗan adam ba ne hinan minar dahari ko hinun minar dahari wani tsawon lokaci lam yakun shay'an madhkura shi bai kasance wani abu abun ambato ba inna khalaqana al-insana min nutfatin Allah ya ce daga baya mu muka halicci ɗan adam daga ɗigon mani amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira muka zo muka sanya masa ji muka sanya masa gani muka kera shi a yadda yake nan daga digon mani wanda yake ainihin wato abin kazanta ne amma da babu wani mutum mai suna dan adam a duniya gaba daya haka duniyar take kwankwataran ba kowa a ciki to daga baya Allah ya samar da mutane to kaga wannan tambaya ce da Allah yake musu to shine Allah yake cewa da babu su gabaki ɗaya ba a ma ambatansu amma yanzu Allah ya samar da su amma tare da hakan suka samu damar yi wa Allah kangara.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نعم ثم جعلناه نطفة في قرار علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما مم.
فكسونا العظام لحما مم.
ثم أنشأناه خلقا آخر مم. فتبارك الله أحسن الخالقين الله سبحانه وتعالى ya bayyana mana a wannan aya cewa haƙiƙa mu muka halitta ɗan adam min sulalatin min tin daga ainihin wato yumɓu daga ainihin wato ƙasa summa halakanahu summa khalaqanan nutfata alaqatan sannan wannan dugon mani muka mai da hi gudan jini summa khalaqanal alaqata mudghatan sannan wannan gudan jinin muka mai da hi tsoka thumma khalaqanal mudghata izaman sannan wannan gudan tsoka muka sa mata kashi fa kasawnal ish- izama lahaman sannan wannan kashin muka lullube shi da ainihin wato tsoka an gane magana da kyau ku summa ansha'nahu khalqan akhara bayan mun sa kashi mun sa tsoka mun sa bargo mun sa kaza sannan sai muka tada hi muka fitar da kwarmin ido muka fitar da kofar hanci muka fitar da kofar kunne muka mulmula kayi wani kayin sai ya zoɓo hakan nan wani yana da katon goshi wani yana da ƙulu ta nan haka duk muka yi dan adam shine summa ansha'nahu khalqan akhar Allah ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqina ma dalla albarka ta tabbata ga Allah wanda yake mafi kyawun halitta yanzu ka duba halittar dan adam duk wani abu da bature yayi ko wani wanda ya kera yayi wato zaka ga cewa ana cin sa gyara amma har yanzu ba a samu bature ko likitan da ya zo ya ce ya ci Allah gyara a halittar dan adam ba a ce inda ya kamata a sa ido ba nan ya kamata a sa shi ba akwai baturan da ya fito ko likitan da ya fito ya ce akwai gyara a gurin kwarmin ido ko kuma ya ce hancin da aka kula ta nan kofarsa ta higa can ciki mutum yake shakar numfashi asali ba nan Allah ya kamata ya saka ta ba ya kamata ta fito ta ƙeya ne ina fata an fahimta a ce hancinka kofofin hancinka ta ƙeya ya kamata su fito akwai likitan da ya wannan babu yanzu ka duba ka ga galibin halittun bature suna tafiya ne akan kafafu guda hudu wasu ma guda takwas haka ne ko ba haka ba amma Allah madaukakin sarki yawancin halittunsa akan kafafu biyu suke tafiya an gane magana da kyau ko duk da cewa yana da masu kafafu hudun shi da kansa ya faɗa fa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'in wa minhum man yamshi yakhluqu Allahu ma yasha Allah shi ke halittar abin da ya ga dama a wani guri yace wa minhum man yamshi ala batnihi akwai kuma wanda yake tafiya ma akan cikin sa irin maciji ko shi akan cikin sa yake juyawa yake tafiya to kaga wannan Allah yana nuna mana dan ya ganar da mu cewa ba wanda ya iya halitta in ba shi ba shine yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqina to yanzu duk Allah shi ya samar da mu ya kera mu ya yi mana wannan halitta ya baza mu a duniya wani ya yi shi fari wani ya yi shi baki wani ya yi shi dogo wani ya yi shi gajere wani ya yi shi siriri tsila tsiga wani kuma ya yi shi luti kato maujeje gaujeje aune ne da shi hakan nan na fata an fahimta wani kuma ya yi shi madaidaici ko yauwa to gashi nan wani ya yi shi wada wani ya yi shi gajere wani ya yi shi darawada wai wani ya ce bai san darawada ba darawada shi ne wadan da bai kai wada wadanci ba an gane magana da kyau ko ko kuma wanda ya fi wada wadanci shi ƙasa yake da wadanni a cikin wadannin ma wadannin ma kala-kala ne akwai wada akwai wada akwai dara wada ina fata an fahimta eh su ma an kaje a sunaf ɗinsu rassan su su ma daban-daban ne dogayen ma ai daban-daban ne kamar yadda siraran ma daban-daban ne ko akwai tsigi tsila ko ba haka ba akwai figa tsiyau ina fata an fahimta duk ba irin wanda babu akwai wanda siriri ne amma akwai ruwan kiba in ya dan daɗi ya more zai dan ƙara kiba za ka ga ya dan ƙara bulbul da shi akwai kuma wanda wallahi ko a kura tandun man gyaɗa ka ɗura shi kamar yanzu alaran man nan ko a man shanu ka tsoma shi ya kwana talatin wallahi yadda ya shiga haka bai fito ina fata fahimta Allah yadda ka ɗura shi haka zai fito ba zai karu ba to akwai irin waɗannan waɗanda haka Allah ya yi su an gane magana da kyau ko to wannan shi ne to don haka Allah yake nura mana shi ya mu ya halittar mu kala-kala daban-daban iri-iri yare-yare kiba-kiba sirata-sirata yanayin fada yanayin fushi yanayin ainihin wato haƙuri da sauransu duk wannan Allah ya ce li ta'arafu dan mu dinga fahimtar junanmu ne an gane magana da kyau ko wanda yafi kowa karamci a gurin Allah shine wanda yafi tsoron Allah Allah ya ƙara mana tsoron sa to shine anan a ya tabbata daga Jubair dan Mut'im yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fil maghribi bi tur naji manzon Allah yana karanta suratul tur a sallan maghrib kaga kenan sunna ne mutum ya dinga karanta suratul turi a sallan maghriba فلما بلغ هذه الآية لوكتن دي إسو ونن آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون yace ka da kalbi an ya fira sanda na ji zuciyata kaman za ta tashi kaman za ta fire wa jubairu mut'imin kana qad qadima ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da waqa'ati badrin fi fida'il asa usara wato shi jubairu dan mut'im ya iso gurin manzon Allah ne bayan an gama yakin badar kuma ya fito a cikin ainihin wato yantattun waɗanda aka ribata na yaƙi wa kana idzaka mushrikan a lokacin shi mushriki ne bai musulunta ba fa kana suma'uhu hadhihi al-aya min hadhihi sura min jumlati ma hamalahu ala ad-dukhul fil islam ba'da dhalika waɗannan ayoyi da ya ji tun daga ainihin wato am khuliqu min ghairi shay'in dinnan am humul khaliquna har izuwa am indahum khaza'in rabbika am humul musaytiruna shi da kansa ya san ba su da wannan amsar a gurin abin da za su bawa Allah a cikin shirkar su da kafircin su dan haka wannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suka ja hankalin su ya musulunta waɗannan tambayoyin da Allah ya yi shin mutane su suka halitta kansu ne ko kuma su ne ma masu yin halitta ko kuma ba wanda ya halicce su ne shin taskar ni'ima da falala ta ubangijinka a hannunsu take ne shin su ne masu ɗora wa mutane shari'a su ne suke kallafa mutane su ba Allah ko kuma akwai mai kallafa musu waɗannan amsoshin jubairu ɗan mutu'im ya ce wallahi da na laliba sai na gaban da amsa su to tun da ban da amsa su babu abin da ya rage illa ne ma da kole ne kulikulin rakiya da na safiya da na dije in fada cikin musulunci kawai sai ya afka cikin addinin musulunci kawai abinsa ya ce ban da wannan amsar wallahi ban san me zan gaya wa Allah ba don haka kawai ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullahi an gane maganar da kyau ko to amma yanzu kaga sai ai ta karanta ma aya kaga su sarki gaskiya suke nema inda duk aka karanta aya ko aka faɗi wani hadisi sai kaga sun runguma sun yi aiki amma kai ai ta fama da kai ai ta bugawa da kai ka iya da ka ki musulunta ko kuma ka shiga musuluncin ka ki gyara aikin ka Allah ya kiyaye to shine yake cewa am khalaqus samawati wal ard ko kuma su suka halicci sammai da kasai balla nuna Allah ya ce in ba su kankance da ayoyin mu bane am khalaqu khalaqus samawati wal ard wa haza inkarun alaihim fi shirkihim billah wannan inkari ne Allah yake musu wajen shirkar su da Allah wa hum ya'lamuna annahu al-khaliq wahdahu la sharika lahu domin duk kafiran nan sun san cewa Allah shine ya halitta shi kadai ba shi da abokin tarayya cikin abin da ya halitta walakinna adama iqanihim huwa alladhi yahmiluhum ala dhalika rahin sakankancewarsu da ubangiji wannan shine ya dauke su zuwa ga kimbin Allah da kimbin addinin musulunci Allah ya ce am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytiruna ai ahum yatasarrafuna fil mulki su suke sarrafa mulkin ubangiji ne wa biyadihim mafatihal khana'iz shin a gurin su ne mabudan taskokin Allah suke am humul musaytiruna ai al muhasabu muhasibuna lil khalaiqi su ne masu yi wa mutane hisabi ne laysa al amru kadhalika al'amarin ba haka yake ba balillahu huwal malikul mutasarrifu al fa'alu lima yuridu Allah shi ne mamallaki mai sarrafa al'amura mai kuma yin abin da ya ga dama ba su ne suke yi ba Allah ya ce amlahum sullamun yastami'una fihi shin ko suna da wani tsani ne da suke hawa don su jiyo maganganun Allah da, da maganganun Allah da kuma tattaunawa da mitin ɗan Allah da mala'iku ai mirqatun ilal mala'il a'ala suna da wani matakala da take kai su zuwa ga can sama falyati mustami'uhum bi sultanin mubin Allah ya ce to masu jiyo musu maganganun Allah su zo musu mana da wata hujja mabayyaniya ai fayyati alladhi yastami'u lahum bi hujjatin zahiratin ala sihhati ma hum fihi min al-fi'ali wal maqali wanda yake zuwa ya jiyo musu maganganun Allah ya zo musu da hujja mana mabayyaniya wata take ba da inganci akan abin da suke aikatawa ko suke faɗa walaysa lahum sabilun ila zalika ai ba su da tafarki domin su samu haka falaisu ala shay'in wala lahum dalilun ba su ba komai bane kuma ba su da hujja akan haka thumma qala munkiran alaihim bima nasabuhu ilaihi bin albanati wa ja'alihim almalaikata inathan sannan sai Allah ya mai da martani ya raddi a kansu dangane da jingina masa 'ya'ya mata da suke yi suke cewa ai ainihin wato ubangiji ya mallaki 'ya'ya mata waqti yarihim li anfusihim dhukura so kuma suna zaba wa kansu 'ya'ya maza alal inafi akan 'ya'ya mata bi haisu iza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kabir har ma ya kai matakin da ko da haihuwa ɗaya daga cikinsu ya samu idan aka ce mace ne sai fuskarsa ta murtuke ya ɓata rai cewa don me yasa ya samu ya mace sai Allah maɗaukakin sarki ya musu raddi akan haka ya ce amlakumul banatu wala kumul amlakul banatu wala kumul banu shin ko Allah ya mallaki ƴaƴa maza mata ne ko kuma kun mallaki ƴaƴa mata abin da ƴaƴa maza wato wani irin rabo ne suka yi kamar yadda Allah yake faɗa a wata aya yana cewa وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا Mm.
أشهدوا خلقهم Mm.
ستكتب شهادتهم ويسألون Allah ya ce wa ja'alu وجعل الملائكة mala'ikata الذين هم alladhina hum ibadullahi inathan sun sanya mala'iku wanda su mala'ikun nan bayin Allah ne sai suka mai da su menene suka mai da su mata Allah ya ce a shahidu khalqahum shin wai sun halittu lokacin da muka halittu waɗannan halittun ne na mala'iku satuktabu shahadatuhum wallahi wannan shaidar da suka bayar cewa mala'iku mata ne sai mun tambaye su akanta wa yus'aluna za a rubuta ta kuma sannan za a tambaye su akanta to wannan shine dan haka a wani guri yace alakumuz zakara zakara wa lahul unsa الذكر وله الأنثى Mhm.
تلك إذا قسمة ضيزى Allah ya ce alakumuz zakaru yanzu ku kuka mallaki ƴaƴa maza walahul unsa kuka danganta wa Allah ƴaƴa mata Allah ya ce tilka idan qismatun biza wannan wani rabo ne wanda akwai zalunci a cikin shi wato ba a yi rabon adalci ba ma'ana tun da dama su ba sa son ainihin wato mata to sai suke cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne su kuma suna son maza sai Allah ya maɗaukakin sarki ya ce wannan ba ƙaramin rabo ne na zalunci ku dangana wa Allah mata ko kuma ku riƙe ƴaƴa maza ba to wannan ba ƙaramin zalunci bane shi yasa yana daga cikin aƙidar kafirai ta jahiliya mutum ya dinga fifita yana son kalar ƴaƴa kaza baya son kalar ƴaƴa kaza wannan wani ɗosane ne wani ɗan ɗigo ne na mummunar aƙida ta jahiliya ta farko a sabe ka kana fifita wasu ‘ya'ya akan wasu ‘ya'ya kana son wasu ‘ya'ya ba ka son ka samu wasu ‘ya'ya wannan wani ɓangare ne na aƙidar jahilan farko saboda haka musulmin kirki bai kamata yana ikhtiyari da zabar kalar 'ya'yan da Allah yake bukata ya bashi ba kawai ka nemi mai albarka ka roki Allah ya baka 'ya'ya masu albarka nawa ne cikin mata waɗanda tarihi ya nuna mutanen arziki ne bayan Allah ne waɗanda suka yi wa addini aiki irin aikin da wasu mazajen ma ba su yi wa addinin ba saboda haka ka roki albarka wannan shine babba kada ka ji cewa wai yanzu zamani ya canja yanzu duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya shiga rikici ya shiga rigima billahi lazi ƙarya ne ƙarya ne duk wanda ya ce wai Allah ya bashi ƴaƴa mata Allah ya haɗa shi da rigima wallahi tallahi ƙarya ne mu a gurinmu ma Allah ya haɗa shi da alheri ne in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata ya gode wa Allah domin manzan Allah ya ce duk mutumin da Allah ya bashi ƴa mace kuma sai ya mata tarbiyya ya kula da aƙidarta har ta tafi gidan miji ba tare da ta yi wa Allah shirka ko ta saba wa Allah ko ta yi wani abu ba manzo Allah ya ce na lamunce masa shiga aljanna to ya mace wasa ne eh ka taba jin wannan hadisin akan namiji ko ba haka bane to saboda haka wannan jahilci ne mutum ya dinga cewa wai shi baya son ya mace sai da namiji wannan wata aƙida ce ta jahilan farko ka ɗauko ka saka a cikin musulunci Allah ya kiyaye وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم mhm يتوارى من القوم من سوء ما بشر به نعم.
أيمسكه على هون أم يدسه في التراب مم.
ألا ساء ما يحكمون Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim idan akai wa ɗayan su bishara da ya mace sai fuskar sa ta murtike yana cikin bakin ciki da damuwa daga an ce masa me aka samu aka ce masa an masa haihuwa yace me aka samu aka ce mace sai ransa ya ɓaci zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim ya tawara min alqaumi har ma ya dinga buya wa jama'a idan aka hango shi kafin a gane shi sai ya bace saboda kar a dinga masa zoliya ana cewa an haifa masa ya mace kai ka ji jahilai ba jahiliya period and darkness ba ina ake samun wannan kaga mutum yana buya saboda ya samu karuwar ya mace har ma ya koma yana tunani a yi musu kuhu ala hunin am ya dusu tura shin ya rike wannan yar cikin wulakanci ne da cin zarafi ko kuma ya je ya tona rami ma ya binne ta Allah ya ce ala sa'a ma ya hakumuna eh ala sa'a ma ya birun wato ainihin wato abin da suke kirkirawa Allah na ƙarya da abin da suke jinginawa Allah ya ainihin wato yi muni to kaga wannan yana daga cikin abin da yau ya kamata 'ya'ya mata su kuma su gane irin halin da ya mace ta tsinci kanta a ciki a baya na wulakanta ta da ake da cin gadonta da ake da fa lokacin jahiliya idan uba ya mutu a gida ƴaƴan gidan maza samari sai su raba gadon kannansu mata su raba gadon iyayensu ma da suka haife su matan uban sai a ce babban ɗan ya ɗebi biyu an gane magana da kyau ko wallahi tallahi malam babban ɗan ya ɗebi biyu ƙaramin ya ɗebi uku wane ne ya ɗebi kaza duk sai su raba gadansu ‘ya'ya mata da aka haifa ƙannansu su ma sai su raba da gadansu kuma yadda ubansu yake saduwa da iyayensu su ma haka za su koma suna saduwa da su sannan ƙannan nan da suka fito ciki ɗaya ko uba ɗaya haka za su je su dinga saduwa da su amma duk Allah ya zo ya lalata wannan mummunar aƙida ya ceto mata daga cikin wannan kunci amma kawai sai kaga wata kawai saboda ta hau kujera wai ita ta zama kwamishina kaza ko ta zama minista kaza ko ta zama yar majalisa kaza ta ce tana neman haƙƙin mata wai ta an tauye wa mata haƙƙi ta manta lokacin da ake raban gadansu ta manta tagomashin da musulunci ya yi ya ƙwato su daga wancar bauta wanda ba don wannan aikin da musulunci ya ba da har yanzu a cikin bauta suke to amma duk aka manta da wannan wai yanzu ne ake neman women right ko ba haka bane 'yancin mata da haka a basu su fito a daina matsa musu suna sa lufaya a daina matsa musu suna sa niqabi to yau dai Allah ya kawo mu lokacin da har maza ma niqabi suke sakawa ko ba haka ba mu ma duk ba gashi ba eh an ce mata su sa niqabi sun ki yanzu har mazan ma sawa suke yi kuma ma yanzu doka ne ma an zaka je gurin taro he ka sa niqabi ba kun hana mata su sa niqabi ba na Allah da Annabi to yanzu za ku sa na turawa ba yadda kuka iya billahi lazi ko ba haka bane Allah ya kiyaye to dan haka kowa ya ji tsoron Allah ya shiga taisiyansa dangane da ubangiji yanzu ka duba yadda fitinar wannan coronavirus din ta zo ta addabi duniya yanzu a America kusan mutum dubu tamanin da wani abu suka mutu dubu tamanin da wani abu wanda ba America ya ɗaya idan aka taɓa shi in ka ga yadda America hankalinta yake tashi duk ƙasar da ta kashe ba Amerika ya ɗaya to a dalilin mutum ɗaya nan sai an kashe kusan mutum ɗari biyar ko dubu biyar wallahi tallahi amma yanzu Allah ne ya shiga ya kashe mutum dubu tamanin kuma har yanzu babu wanda suka isa su yi wa magana su faɗa su cewa ne ya kashe mana in ba Allah ba waye isa ya kashe Amerikawa ya zauna lafiya da ma wallahi tallahi ba ku bibiyan labaru ne yasa ba ku san me yake faruwa ba da kuna bibiyar abubuwan da ke faruwa a duniya duk ranar da aka ce wata ƙasa ta kashe ba amerika kwaya ɗaya to bala'i ya samu wannan ƙasar an dinga rubuce-rubuce an dinga yayata maganar har sai an samu dalilin da zai sa a kai wannan ƙasar hari a kan wannan ba amerikan guda ɗaya amma yanzu allah ya shiga amerika ya kashe mutum dubu tamanin kuma babu wani abin da zai faru wala ya hafu uku ba baya tsoron me zai biyo baya haka ne ko ba haka ba Allah kenan wannan shine saboda haka mai hankali shine ke lura ya gane wannan bala'in da Allah ya turo wani aiki ne na ubangiji yake yi Allah ne yake wa duniya saitin hamma da gyaran kafireto ana mata saiti ne yanzu duniyar za ta ɗauki wani salo ne na musamman ko ranar shekaran jiya ina karanta wani labari wani wani baturan America wani ainihin wato baturan America likita ya ce corona fa ba za ta wuce ba in ma mutane za su san yadda za su rayu da ita su san yadda za su rayu da ita nace za dai ku faɗa mu dama mun sani kuma mun ce mu ba za mu canza komai za mu na rayuwar mu ba komai za mu ci gaba da gudanar da shi tsakanin mu da Allah daidai gwargwado musamman na ibada musamman na ibada na fata ana fahimta shi da kansa bature ne likita ne kwararre bbc ta ɗauko bayanansa cewa mutane fa su ma daina ta da hankalinsu ko wani cire cewa corona za ta wuce cikin watanni biyar shida bakwai in ma za a nemo yadda za a ci gaba da rayuwa da ita a nemo yadda za a rayu amma fa ba za ta wuce ba na ce ta za ku ji da hide can illahi la ilaha illa huwa to shine yawwa amlahum sullamun ko suna da wani tsani ne yastami'una ilaihi ko yastami'una fihi na'am nani na tafi can na ta bayani amlahum sullamun yastami'una fihi ay mirqatun ila al-mala'i al-a'la falyati mustami'uhum bi sultanin mubin ay falyati alladhi yastami'u lahum bi hujjatin zahiratin ala sihhati ma ma hum fihi min al-fi'ali wal maqali وليس لهم سبيل إلى ذلك فليسوا على شيء ولا لهم دليل دم متنا على رمى منذ أم لهم الب... أم... أم له البنات ولكم البنون وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد wato wannan wani firgitarwa ne da wani narko wanda yake mai ƙarfi da Allah yake yi akan wanda suke jingina masa ‘ya'ya mata am tas'aluhum ajara kin ko dai kana roƙonsu su biya ka wani abu ne wato Allah yana tambayar manzon Allah cewa wai wa'azin nan da yake kafirin nan suna ta masa raddi ko dai ya zo yana neman kuɗi ne a hannunsu to wannan ishara ce asali dai an Allah ya san annabi ba neman kuɗi yake yi ba amma yana maganan ne dan su kafiran a tauna tsakuwa dan a bawa aya tsoro cewa inda a ce wa'azin nan an zo ana musu ne ana karɓar wani abu a hannunsu dan jiyar da kai daɗi to duk abin da suka faɗa manzan Allah sun yi daidai amma tun da ba komai annabi ke nema a gurinsu ba to don me yasa suke gaya masa maganar banza na fata an fahimci maganar so a karkashin wannan sai ya nuna ashe kenan mai karantarwa na tsakani da Allah kada ya kuskure ya mai da hankalinsa zuwa ga abin da mutane za su bashi wannan ba aikin malami bane na Allah domin daga ranar da malami ya buɗe ƙofarsa cewa a dinga ɗiban kuɗi ana bashi to da'awarsa ta mutu kenan shine isharar da Allah yake mana a cikin wannan aya domin Allah ba yana cewa annabi yana karɓar kuɗi ba ne kai annabawan kansu gaba ɗaya idan suka zo suna cewa mu ba lada muke nema a gurinku ba ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin ni ba lada nake nema ku biya ni ba lada na a gurin Allah yake to haka duk wani mai wa'azi na Allah a gurin Allah ke neman lada duk wani abu da zai same shi kuma na duniya ko na wani alheri da wani zai masa to wannan wani abu ne mai suna ribar kafa amma kada ya zama ajandar ka a mazlum a matsayin ka na malami shine abin da mutane za su dauka su baka ka tabbatar cewa kana yi ne tsakaninka da Allah kuma kana neman lada a gurin Allah duk annabawan nan idan ka je ka bi su zaka ji cewa abin da suke bawa mutanen su amsa kenan yasa a wani guri Allah yake cewa am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika am tas'aluhum kharajan fa kharaju rabbika khayr wa huwa khayrur raziqin am tas'aluhum kharajan shin ko kana tambayar su kharaj shine daga nan ne Bahaushe ya samo haraji haraji ina fata an fahimta ko kana tambayar su haraji ne fa kharaju rabbika khairun Allah ya ce to harajin da ubangijinka zai biya ka yafi alheri wa huwa khairur raziqina domin shi Allah shi ne mafificin masu azurtawa haka ne ko ba haka ba saboda haka kaga Allah bai sa mana haraji ba bai sa mana haraji ba amma yanzu shugabannin yan duniya sun sa mana haraji Allah da ya turo manzon Allah bai turo shi da haraji ba kawai wa'azi yace yayi malamai ba su sa mutane haraji ba amma gwamnati ta sa mutane haraji haka ne ko ba haka ba to Allah ya kiyaye na'am shine ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa ko ka tambaye su lada ne ka sani cewa ainihin wato wannan abun ko ka tambaye su wani lada ne da kake kake cewa su baka wannan abin yasa suke jin nauyin abin da kake ka sa musu yake musu nauyi ai ujratun ala iblagika iyyahum risalatallah ka suna kana biyan suna biyan ka wata haya ne wani lada a bisa isar da sakon Allah da kake am lasta tas'aluhum ala zalika shay'an ko kuma baka tam ai lasta tasaluhum ala zalika shay'an bi ma'ana baka tambaye su komai fa hum min maghramin musqaluna ai fa hum min adna shay'in yatabarramuna minhu wa yasqaluhu wa yashuqqu alayhi wato ya zamto suna gudun wannan abin da ka dora musu ba sa son bayarwa saboda yayi musu nauyi kuma abin yana damun su am indahumul ghaibu fa hum yaktubun ko dai suna da gaibu sun san gaibu ainihin wato suna rubuta ta am laysal ay laysal amru kadhalika bi ma'ana al'amarin ba haka yake ba fa innahu la ya'lamu ahadun min ahli samawati wal ardi al ghaiba illa Allah domin ba wanda ya san gaiba a sama da ƙasa in ba Allah ba am yuriduna kaidan ko dai suna kulla makirci ne da abin nan da makirci فالذين كفروا هم المكيدون يقول تعالى أم يريدون هؤلاء بقولهم هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه shin abin da waɗannan mutane suke nufi da maganganun nan akan manzo da kuma addini ko suna nufin ruɗi ne akan mutane da kuma suna shirya wa manzon Allah kaidi da hi da sahabbansa ko dai haka suke nufi fa kaiduhum innama yarji'u wa baluhu ala anfusihim Allah ya ce to kaidinsu da makircinsu to wannan bala'insa yana komawa ne a kansu fallazina kafaru humul makiduna ai amlahum ilahun ghairullah Allah ya ce ko kuma suna da wani Allah ne koma bayan mahalicinsu subhanallahi amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah dangane da shirkar da suke dangantawa Allah wa hadha inkarun shadidun alal mushrikina fi ibadatihimul asnama wal andada ma Allah wannan wani inkari ne mai tsanani da Allah yake yi akan mushrikai dangane da bautawa wani Allah da suke yi da kuma kishiyoyin Allah sun manazzaha nafsahul karima amma ya ƙuluna sa'annan sai Allah ya tsarkake kansa mai karamci ya tsarkake ransa mai karamci dangane da abin da suke jinginawa zuwa gare shi wa yaftaruna kuma suke masa ƙarya wa yushrikuna kuma suke masa shirka subhanallahi amma yushrikuna Allah yace sarki ya tabbata dangane da abin da suke masa shirka to sai yace mai alarama wa in yaraw kisfan min as-samaa'i saqitan yaqulu sahabun markum فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون نعم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نعم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم نعم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in yaro kisfan minas sama'i idan suka ga wani yanki daga sama saƙitan wanda zai afko musu ya ƙulu sai ka ji suna cewa sahabun markumun wannan wani girgije ne markumun ba'abuhu ala ba'abi wanda shahinsa yake hawa kan shahi ya cakudu da shahi wato abinda Allah yake mana ishara a nan yana nuna mana kan cewa inda a ce kafiran nan za a yanko musu wani girgije su ga kaman zai faɗo ko sama su ga kaman za ta faɗo a ce su yi imani ko a kifo musu ita Allah ya ce wallahi za su ce kai ba su yadda ba wannan sama ce kawai wannan wani girgije ne kawai wanda yake ainihin wato wani yana kan wani za a yanko musu ma'ana ba su yadda da wannan ba Allah ya ce fadarhu ka rabu da su hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aquna har sai sun gamu da ranar da a cikin ta ne za a hallaka su za a daka musu tsawa za su ragargaje za su shiga azaba wata rana Allah ya ce yau ma la yuguni anhum kaiduhum shay'an ranar da kaidunsu da makircinsu ba zai wadatar da su komai ba wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su dangane da ainihin wato a kubutar da su daga azaba ba Allah ya ce wa inna lil ladina zalamu azaban kuma wallahi ya tabbata ga azzalumai wata irin azaba duna zalika koma bayan wannan azabar ta lahira ko koma bayan wannan azabar ta duniya a wani guri yake cewa wala nazi kannahum min al'azab al'adna
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون yace wala nuziqannahum min al'azab al'adna wallahi sai mun dandana musu azaba ta kurkusa ita ne ta nan duniya dunal azabil akbari banda ɗaya azabar babbar ita ce ta lahira ta'allahum yarji'una idan muka yi musu haka watakila za su dawo zuwa gare mu yine ke cewa inna lil ladina zalamu azaban duna zalika walakinna aktharuhum la ya'lamuna sai dai da yawan su ba su san haka ba Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika ka ainihin wato yi haƙuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina domin kana kan idanunmu muna kallon ka wasu suna fassarawa cewa fa innaka lalle kai muna kula da al'amarinka muna kare ka mm fa innaka bi a'yunina domin kana kan idanunmu domin Allah ya siffanta kansa da idanu an gane magana da kyau ko wasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka hina taqumu a lokacin da kake tashi an yi ta sabani akan lokacin da ka tashi wasu suka ce lokacin da ka tashi cikin dare wasu suka ce lokacin da ka tashi daga majalisi inda ka zauna wasu lokacin suka ce kaza amma dai zamu zo mu ji kaɗan daga cikin abin da malamai suka ce Allah ya ce wa minal layli da daddare kuma fasabbihu kai tasbihi ga Allah wa idbaran najum nujum da kuma bayan ainihin wato a taurari sun sun bada baya imamu muslim ya rawaito hadisi daga umar annahu kana ya ƙulu haza fiftida'i salati wa rawahu ahmad wa ahlus sunan an abi sa'idin wa ghairihi an nabi sallallahu alaihi wasallama annahu kana ya ƙulu zalika wa qala abu jawza wa sabbih bihamdi rabbika hina taqum ai kai tasbihi da gode ubangijinka lokacin da ka tashi ai min naumika min firashika in ka tashi daga ainihin wato shimfiɗinka daga baccinka waktarahu ibnu jari ibnu jari ya zaɓi wannan magana wa ayyadahu hadha alqawl bima warada an ubadata bin samit an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qala abin da ke ƙara ƙarfafa wannan magana shine hadisin da ya tabbata daga ubadata dan samit daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man ta'arra min al-layli wanda ya farka da daddare faqala sai yace la ila kowa ya kasa kunne ya ji wannan addu'a manzo Allah ya ce mutumin da duk ya farka da daddare sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah rabbi ghfirli ثم دعا أو قال ثم دعا استجيبت له وإن توضأ ثم صلى قبل صلاته duk mutumin da ya farka da daddare sai karanta wannan addu'a la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah sannan yace rabbi gifirli sannan ya roki wani abu manzon Allah yace wallahi tallahi za a karba wannan bawan addu'a shi shine wasabbih bihamdi rabbika hina taqum kai tasbihi tare da gode wa ubangijinka lokacin da ka tashi ma'ana lokacin da ka farka daga bacci wasu malamai suka zaɓi wannan wasabbih bihamdi rabbika hina taqum qila min kulli majlis wasu kuma malamai suka ce a'a in ka zauna a majalisi yanzu nan mun zauna mun yi karatu ko mun zauna mun dan mitin ko mun zauna mun tattauna to anan ake so ka yi addu'ar ita kuma wacce addu'a za ka yi shine subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka shine tasbihin da za ka yi sarki ya tabbata gare ka ya Allah tare da gode maka ina ran ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai kai ina neman tubarka kuma sannan ina neman gafara kama na na tuba gare ka kuma ina neman gafara ka wannan ya tabbata daga Abi Burdat al-Aslami kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato kasance yana yin haka a karshe karshen rayuwarsa lokacin ma da yake yin haka fa qala lahu rajulun sai wani mutum yace masa ya rasulullahi ya kai manzon Allah innaka lalle kai la taqulu qawlan ma kunta taqulu fi ma ba. kana yin wata addu'a idan ka tashi daga gurin zama ko ka tashi daga mitin ko ka tashi daga tattaunawa da sahabbai da ba ka yin wannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafaratun lima yakunu min almajlis wannan kafara ne daga duk abin da aka yi wanda yake na sabawa Allah ne a majlis sannan wa min al-layli fasabbihu da daddare kuma kai tasbihi wasu malamai suka ce ai adkurhu ka ambaci Allah udkurhu wa abuduhu ka bauta masa bitilawati ta hanyar karanta alkur'ani wasalati da kuma yin sallah fil laili a cikin dare kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa minal laili fatahajjal bihi kamar yadda Allah ya ce da daddare ka tashi ka dinga tahajjudi wannan wani ƙari ne na salloli a gare ka akwai tabbacin Allah gobe kiyama zai ta da kai a wani mukami wanda yake abun godiya to shine wasu malamai suka ce abin da ake nufi da wa minal laili fasabbihu ka dinga tasbihi kana karanta qur'ani kana sallah da Allah ya ce wa idbaran nujum da kuma bayan taurari idan taurari sun bada baya kila wasu malamai suka ce inna ha arraka'atani allati qabla salatul fajr ita ce raka'o'in da mutum yake yi kafin a sallaci sallar asuba kafin alfijir ya keto fa inna ha mashru'atani inda idbarin nujum domin su an shar'anta su ne yayin da taurari suka ba da baya gari ya fara dan haske alfijir yana neman fitowa inda abin nan inda junuhi hako bil gaibuba lokacin da suka ainihin wato tafi za su suka kwanta suka sunkuya za su ainihin wato bata daidai lokacin da wannan taurari za su bata a lokacin ake so kai raka'atul fajr wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi daga nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin nafilfilin da yake babu wacce yake kulawa da ita yake bata muhimmanci sama da raka'atul fajr annabi yana kulawa da waɗannan raka'o'i guda biyu kuma ya tabbata a hadisin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atul fajri a khairun min ad-dunya wa ma fiha raka'o'in da ake yi kafin ai sallar asuba na raka'atul fajr guda biyu sun fi duniya da abin da ke cikin ta alheri to saboda haka wannan shine ma'anar wa min al-layli fasabbihu wa idbaran nujum ka dinga tashi cikin dare kana bautar Allah musamman yanzu yau muna 25 daren 25 din nan daren 26 da daren 27 na gobe kusan shi ne ma malamai suka dinga rantsuwa da Allah akan cewa shi ne daren lailatul qadr daren 27 da haka kar kai wasa da shi ka tashi ka yi abin da ya sawwaka domin neman yayewar matsalolinka da kuma neman addannarka da kuma neman gafarar iyayenka da sauran al'amuran rayuwa Allah ya datar da mu baki daya dan uwa mun zo karshen wannan sura ta suratul tur kuma anan tafsirin mu na yau ya tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladani da ku wanda muka bata kuma ko muka yi tuntuban harshe ko kuma karancin bincike ya sa ba mu fassara daidai ba muna fata Allah ya fi mana da ni da ku baki daya na akwai waɗanda suka turo mana da gudunmawa da yawa idan lokaci ya bamu za mu karanta su duka in kuma lokaci bai bamu ba za mu karanta abin da ya sawwaka amma dai kowa ya san idan ya turo sako ya iso mu kuma muna masa addu'a da fatan alkhairi malam ga sadakar alqur'ani Allah ya kai ladan ga babana alhaji garba to Allah ya kai ladan zuwa ga babanki ko babanka alhaji garba malam ga sadakan alqur'ani har ilau Allah ya kai ladan ga kakana menene kakannuna to Allah ya kai ladan zuwa gare su malam ga alkur'ani Allah ya biya babana da mamata da sauran iyayenmu na menene bukatunmu da kuma bukatunmu na alkhairi to Allah maɗaukakin sarki ya biya mana malam ga sadakar naira ɗari bukatuna na alkhairi Allah ya biya mun to Allah ya biya mana ya ba cewa amin ko kuna bukulu ne kuna hasada ne ba so Allah ya biya musu ana ta cewa Allah ya biya musu kun yi shiru hoton dan ku bayar ba shine kuke hasada su kar Allah biya musu ko malam ga naira hamsin bukatuna na alkhairi da kuma aiki yasa idan na zo sai in ce Allah ya biya mara gabaki daya in bukulin ne har da kanku kuke yi wa ba iya su kuke yi wa ba tunda ba iya su ake roka ba ko na malam yace ko ba turo na yan amin bane shi yasa to ga naira hamsin bukatuna na alkhairi da kuma Allah ya bani ilimi mai albarka to Allah ya bamu baki daya malam ga naira ɗari babana da mahaifana da mamata Allah ya kai musu ladan to Allah kai musu ladan malam ga naira ɗari biyar daga hajiya zaituna aminu Allah ya jikan Allah ya jikan iyayenmu gabaki daya to Allah ya jikan ta jikan iyayenmu gabaki daya malam ga naira ɗari biyar daga hajiya asma'u ya haya Allah ya jikan iyayena da kuma a yarana Allah ya musu albarka to Allah ya mana albarka baki daya yawwa to malam ga sadakar naira ɗari to ku kufa ana amin din nan ai yafi daɗi ai malam ga sadakar naira ɗari Allah ya biya wa iyaye na bukatunsu to Allah ya biya wa iyayenmu da naku bukatunsu baki daya malam ga naira ɗari ba ba ni da mata amma wata wata baiwar Allah tun da zo ku ce Allahu akbar ba sai da Allah ya shirye mun ku billahi ya ce yana neman bahi da mata amma wata ta ce tana son sa in alheri ne Allah ya tabbatar ai tunda ta ce tana son ka alheri ne bawan Allah kawai Allah ya tabbatar da alheri eh malam ga naira dubu daya Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi malam ga naira dubu biyu Allah ya biya min bukatunmu na alkhairi baki daya malam ga naira ɗari biyar Allah ya ji kan mahaifiya mahaifina da mahaifiyata baki daya to Allah ya ji kanmu ga baki daya to haka dai nan ma gashi wani malam ga naira ɗari biyar ɗari biyu Allah ya bani miji na gari to Allah rama ga naku da sauran masu sauraro an gane ko ɗari biyu kuma Allah ya ji kan iyayena ɗari kuma Allah ya ya ƙarawa ya ƙara haɗa kanmu ya ƙara haɗa kan yara na to Allah ya haɗa kanmu ga baki ɗaya malam ga naira ɗari Allah ya biya min bukatuna na alkhairi Allah ya biya mana baki ɗaya malam ga naira ɗari biyu sadaka ina neman aure Allah ya bani mata ta gari to Allah ya baka mata ta kirki ta alheri eh to bahikuka wa to bahikuka to bahikuha wa to bahikuka wa to la'ibuha wa to la'ibuka eh kayi wasa ita ma ta yi ma wasa kayi dariya ita ma ta yi dariya ka rungume ta ta rungume ka ka daga ta sama ta daga malam daga hajiya hadiza Allah ya shirye ku wallahi tun da zuba ku kabbara ba sai to daga hajiya hadiza Allah madaukakin sarki ya biya mata bukatunta na alkhairi malam ga naira ɗari biyar yaro na yana shaye-shaye Allah maɗaukakin sarki ya shirye shi Allah ya shirye mu baki ɗaya malam ga naira ɗari uku da talatin Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi Allah ya biya mana malam ga sadaka ɗari biyar Allah ya biya mun bukatuna na alkhairi duk Allah ya biya mana baki ɗaya malam ga ɗari biyu bukatuna na alkhairi Allah ya biya mu malam ga naira ɗari bukatuna na alkhairi duk Allah ya biya mana baki ɗaya malam ga naira ɗari da ga naira ɗari da to da menene da dan kunne to ai ba ku rubuta daidai ba da dan kunne kuka sa da dan kunne Allah ya gafartawa iyayena ya Allah kuma ya biya min bukatuna na alkhairi to Allah ya biya mana baki daya malam ga qur'ani da lufaya Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to duk Allah ya biya muku malam turmin ga turmin zani da sabulu Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to duk Allah ya biya mana malam ga naira hamsin daga aishatu muhammad sani Allah ya biya mana bata bukatunta na alkhairi to duk Allah ya biya mana da ku da mu da ku ga baki daya malam ga qur'ani guda biyar Allah ya biya min bukatuna na alkhairi to duk muna addu'a wanda suka turo da waɗannan abubuwa Allah ya biya musu bukatunsu na alkhairi akwai wasu ummomi na su ma sun turo da naira ɗari biyu akwai umma ta umma gaje da kuma umma hajara suka turo da ɗari bibbi su ma suna buƙatar addu'a muna addu'a Allah ya biya musu buƙatun na alkhairi akwai wani yaro kuma yaron wani mai gidanmu ne ana ce masa abbakar ina jin in ban manta ba abbakar ne nake tsammani yaron ainihin wato alhaji nasiru mai gidan man al'ansar to shi ma ba da kuɗi naira dubu biyu ya ce a sashi addu'a da hi da mai gidansa da yaransa da iyayensa duk Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato biya musu bukatunsu na alkhairi to muna addu'a Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi ya kuma biya mana bukatunmu na alkhairi a yan uwa akwai wani bawan Allah zan dan yi bayanin a takaice saboda lokaci ya kure Alhaji Abubakar Manga wanda yake da plaza a nan ana ce masa Amu Alhaji Amu wasu sun san shi a nan ko mai Manga plaza ai an san Manga plaza ai ko to kwanakin baya ya buƙaci akan na zo na shiga cikin wata harkar sana neman sarauta ta ɗan makwayan gombe kuma Allah da ikonsa muka je muka shiga muka fita mu muka yi rawani muka je muka gaida sarki muka jinjina muka yi wa sarki fatan alheri da addu'a muka roƙa masa wannan sarauta kuma sarkin Gombe Allah ya ƙara masa lafiya da imani ya ɗauki wannan sarauta ta ɗan makwayan Gombe ya ba wa shi Alhaji Abubakar Manga ya ainihin wato ba shi wannan sarauta ta ainihin wato ɗan makwayan Gombe to sarki muna addu'a Allah ya ƙara ma lafiya da imani saboda wannan sarauta muhimmiyar sarauta ce wanda ainihin wato aka bawa shi alhaji abubakar manga saboda mutum ne mai kokari tasu ta zo ɗaya da sarki shi ma mutum ne mai sadaka mai taimakawa marayu mai gina masallatai mai gina makaranti mai agazawa mutane in za su tafi karatu mai sama mutane aiki to shi ma sarki za ni ce ta da mu je mu ko da shi da hidu halin su iri ɗaya kuma sai Allah ya taimaka ya bashi wannan sarauta to muna godiya Allah ya saka da alkhairi to alhaji abubakar manga kwana uku da suka wuce sai gayyace ni shan ruwa gidan shi yace da Allah tunda an sassauta doka na zo na ainihin wato sha ruwa aka dan yanka min kajis da yan zabbis hakan nan eh da yan wasu juice hakan nan to na je na kalmashe yauwa aka sha ruwa sosai to bayan an sha ruwa shi dan makwaiwa ashe ya shirye shi ma zai ban sarauta ne shine sai tahi sanarwa cewa to daga yau kowa ya sani cewa shi a matsayinsa na ɗan makwayan gombe to ya naɗa adam albani a matsayin sa'in ɗan makwayan gombe don haka yanzu yauwa sai a dinga gaisuwa yauwa don haka sarari a dinga buɗawa yanzu yauwa yauwa kuma wani abin da ya burge ni ya ce ma'anar sa'i shi ne wanda in an tashi rabon zakka yauwa shi ne shugaban wanda zai ce a bawa na kaza a bawa na kaza na ce to namu ya samu billahi da zai amin sun ma'amin don haka kuma na karɓi wannan sarauta kuma zan zauna da jama'a ta za mu tattauna za mu je domin ya ce idan ina buƙatar a bani appointment ɗin ma a cikin ramadan ɗin nan za a iya bani in kuma ina so sai bayan sallah a je a karɓi appointment a rubuce to za a je sannan kuma daga nan mu ranka ya mu je mu gaisuwa a gurin sarki sarki ya shafa kansa in dan bakwai wai sa masa albarka insha Allah yau wato wannan shine insha Allah ta'ala saboda haka Alhaji Abubakar Manga muna godiya da wannan sarauta kuma muna fata Allah ya sa ta amfani addinin musulunci wato kusantar sarakuna da kusantar manya ga mutumin da Allah ya sa yana da tunani da hangen nesa zai jawo mutane alheri in Allah ya yarda ya sa shi dan makoyo muka yi masa fatan wannan sarauta kuma wannan sarauta wallahi muna ganin za ta haifar da alkhairai da yawa kuma ma tana kan aifarwa tun daga yanzu to saboda haka mu ma muna fata Allah ya sa wannan sarauta ta samar mana wani kusanci na kusa da shi mai martaba sarkin Gombe ta yadda za mu dinga ba da shawarwarin yin wani abu da zai taimaka wa al'umma a kan abin da shi sarki yake yi na alkhairi wa al'umma Allah ya saka da alkhairi to insha Allah ta'ala sannan kuma sai ku yi haƙuri jama'a ina ganin gobe za mu rufe tafsirin nan insha Allah ta'ala da haka gobe idan mun zo jawabai ne za a yi na godiya da kuma bayanan ayyukan da muka yi a wannan wata mai alfarma sannan sai mu junan mu addu'o'i da fatan Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh آمين ثم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم